بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا من يكرتون zuwa ƙarshen suratu fatir abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu ladansa wadda muka yi kure ni ban gane kuren ba kuma ba ku gane ba Allah ya tsinkayar da mu shi kuma ya ba mu ikon gyarawa kamar yadda muka faɗa yau insha Allah za mu shiga suratu safi suratu saf sura ce madaniya daga cikin manyan darussa da suratul saf take karantaswa shine zaburar da al'ummar musulmai su tashi domin su yi hidima wa addininsu ka tashi ka yi hidima wa addini ka tashi ka yi hidima wa addini wannan alkur'ani wannan shari'a ba a nan garinku aka saukar da shi ba an saukar da shi ne a wani wajen da yake da dubban kilomitoci tsakaninsu da garinku amma watakila ka tashi ne kawai kaga alkur'ani a cikin gidanku waɗansu ne suka yi hidima suka tashi tsaye suka yi aiki har alkur'anin ya iso inda kake to kai ma ka tashi ka yi hidima wa addini addinin ya matsa gaba daga inda kake suratul saf ta yi bayani game da ƙalubale da kuma gwagwarmayar da annabi musa alaihi salatu wassalam da annabi isa suka yi wannan kuma izna ne ga duk mai karantaswa ga duk wani mai da'awa ga duk wani musulmi ya sani cewa duk lokacin da zai yi hidima wa addini to dole akwai kalubalen da zai fuskanta suratu sof ta gargadi musulmai da su guji faɗan abin da ba sa aiki da shi karka dinga faɗin abin da kai ba za ka yi aiki da shi ba ma'ana ba sharaɗi ba ne cewa in za ka yi wa'azi sai za ka yi aiki da shi kafin ka yi wa'azin to amma ka sani hasara ce kuma da halaka a kanka kana wa'azi ko kana gaya wa mutane wani aiki na alkhairi kai baka aiki da shi mun karanta wannan hadisin bawan Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yujaqu bir rajuli yawmal qiyamah ranar alkiyama za a zo da wani bawan Allah wani mutum fayul kafin nari sai a jefa shi a wuta fatandaliku aqtabu batnihi kayan cikinsa sai ya fashe sai ya watse a cikin wuta fa duru biha kama yaduru alhimaru biraha sai yayi ta kewaye wannan kayan cikinsa ya mai turke don ba zai iya jansa ya tafi da shi ba kamar yadda jaki yake juye injin mazarbaila fa yajtami'u alaihi ahlun nar yan wuta sai su yi cincirindo a kan wannan bawan Allah fayakolon su ce mishi ai fulani ma sha'anuka wani kuma me ya faru alamta kun ta'amuruna bil ma'arufi wa tanhana anil munkar kai kan a duniya ba kai ne kake umurtan mu da alkhairi kake hana mu munanan ayyuka ba ba kana daga cikin wadda suka yi da'awa suka yi kira a daina munanan ayyuka a tsaya a yi ayyukan alkhairi ba ƙala bala sai ce haka ne kuntu amurkum bil ma'rufi wala atihi duk abin da nake umurtan ku da shi na aikin alkhairi ni ba nayi wa anhaakum anil munkar wa atihi abinda kuma nake jan kunnen ku nake hana ku kar ku yi saboda mummunan aiki ne ni kuma ina aikata shi to kun ga shi wannan ai yayi da'awar lafiya kalau ya yi umarni da alkhairi ya hana mummunan aiki mai kai shi wuta shi ne baya aiki da abin da shi yake karanta su Allah ya samu dace Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizul hakim Allah maɗaukakin sarki ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi duk halittun da suke cikin sammai da halittun da suke cikin ƙasai sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sun tsarkake Allah daga kowace irin na ƙasa sun tsarkake Allah daga kowace irin tawaya Allah mai tsarki ne ba ta inda wata tawaya take riskan Allah ba ta inda wani kashi yake riskan Allah Allah ya ce to dukkan halittun da suke sama dukkan halittun da suke ƙasa sun yi tasbihi kuma suna tasbihin shi yasa wani gusai kaji an ce yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah dukkan halittun da suke sama da kuma dukkan halittun da suke ƙasa yana daga cikin abu mafi tsada da bawa zai riska na ayyukan alkhairi shine yawan tasbihinsa shine tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala kafirai sun jijjingina ma Allah abubuwan da bai dace ba mushrikai sun jijjingina ma Allah abubuwan da basu dace ba tsarki kuma ya tabbata ga Allah ba wani abu ba wani abu ko menene wannan abun face yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله يتي تسبح له السماوات السبع سمي بكوي دكا da abun da ke cikinsu suna tasbihi ga Allah wal ardu da ƙasa da abin da ke cikinta duka suna tasbihi wa Allah Allah sai ce wa in min shay'in ai wa ma min shay'in Allah ce babu wani abu ko menene illa yusabbihu bihamdihi face abin yana tasbihi ga Allah haɗe da gode ma Allah yana tsarkake Allah tare da yabo da jinjina ga Allah wa in min shay'in fankar da take kadawa a ɗakin ka tana tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu ko menene wannan abun wannan abun yana tasbihi ga Allah Allah sai ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ku iya fahimtan tasbihin sauran halittu innahu kana haliman gafura Allah mai haƙuri ne Allah mai jin kai ne komai yana tasbihi ga Allah itatuwa suna tasbihi ga Allah komi yana tasbihi ga Allah ku ne ba kwa iya fahimtar tasbihin tsarkake Allah girmama Allah tsarkake Allah girmama Allah ne kwatanta Allah da wani halitta jefa tawaya da na ƙasa ne ma Allah a suratun nur yake cewa alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi إن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله بصير والله عليم بما يفعل.
والله عليم بما يفعلون Allah ya ce alam tara annallaha annallaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ard Allah ya ce kai mai karatu baka sani ba baka lura ba dukkan halittun da suke cikin samai da kasai suna tasbihi ga Allah wa tayru safat hakanan tsuntsaye lokacin da suka baje fuka-fukansu a sararin samaniya Allah ya ce su ma suna tasbihi ga Allah kullum qad alima salatahu wa tasbiya kowani halitta Allah ya san yaya yake sallarsa irin mu bayi mutane da aljanu wa tasbiha kuma ya san yaya tasbihin duka sauran halittu suke Allah ya san yadda kowa yake tasbihi amma kai ba za ka san yaya abu kaza yake tasbihi ba matukar ba jinsin ka bane shi Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi dukkan abun da ke cikin samai da kasai sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima to sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah lima taquluna ma la taf'alun Allah ya ce don me kuke faɗin abin da ba ku aikata ka ce ka aikata baka aikata ba ya shiga wani abu ne kawai sai ka je ka yi ƙarya ce ai da mu aka yi aikin masallacin nan ai da mu aka yi abu kaza ai da mu aka yi abu kaza Allah ya ce don me yasa kuke haka ko ka ce wa mutane ku yi kai ka ƙi shi ma ya shiga ko ka ce zan yi ka ƙi shi ma ya shiga ya ayyuhal ladhina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah lima taquluna ma la taf'alun don me kuke faɗin abin da ba ku aikata abin da ba kai ba karka ce kai abin da ka ce ma wani kuma yayi kai karka ƙi hakanan abinda ka ɗauki alkawari za ka yi karkaki don me kuke faɗin abinda ba ku aikatawa kabura makatan inda Allahi ya girmama a matsayin abun kyama abun ƙi a wajen Allah an ta ƙulu ma na taf'alun ku dinga faɗin abinda ba ku aikatawa babban abin kyama ne babban abun ƙi ne Allah baya so baya so ya ga bawa yana faɗin abinda baya aikatawa malamin tafsirin alkur'ani suka ce yana daga cikin sababin saukar waɗannan ayoyi wani lokaci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dinga burin ina ma su san me Allah ya fi so cikin ayyuka a lokacin ba a farlanta yaƙi ba wannan sai ce inda za mu san menene Allah ya fi so a cikin ayyukan alkhairi da shi za mu yi wani lokaci har sukan da wani su ce ka je ka tambaya mana annabi ko za mu samu bayani game da abin da Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abin da Allah ya fi so shine imani da babu shakka a cikinsa sai kuma yaƙi a tafarkin Allah lokacin da aka farlanta yaƙin kuma sai ya zama abin ya musu bambara kwai Allah ya ce to don me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikata ba abin da ka san baka shirya mishi ba me zai sa ka neme shi Allah ya ce wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Allah ya ce wa yaqulu allazina amanu waɗanda suka yi imani suna cewa laula nuzzilat sura ina ma da a saukar da wata sura da za ta shar'anta mana jihadi wannan gani gani da makiya Allah suke mana da Allah zai shar'anta mana jihadi to da mun magance matsalolin fa idza unzilat suratun Allah ce to idan aka saukar da sura muhkama wacce take dauke da hukunce hukuncen yaki dalla dalla ra'aital ladina fi qulubihim maradun haka ne ko sai kaga waɗanda zuciyarsu take da ciwo dama munafukai suna ƙasa su ne masu zaƙin baki masu yawan faɗe-faɗe ra'aital ladina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nazaral makshi alaihi min al-maut Allah ya ce sai ka ga waɗanda zuciyarsu take da ciwo suna kallon ka lokacin da kake bayanin jihadin Allah ya ce nazaral magshi alaihi min maut kallon irin wadda mutuwa ta lullube shi ta kewaye shi ta kowane gefe to Allah ya ce ku kama hannayenku ku tsayi da sallah ku ba da zakka jama'a mun fahimta Allah ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ya ce kutiba alaikumul qital an wajabtar da yaki akan ku wa huwa kurhul lakum Allah ya ce ranku baya so to amma kafin saukan waɗannan ayoyi kuma suna burin a ba su izini su yi yaki Allah ya ce to me yasa kuke faɗin abinda ba za ku aikata ba jama'a mun fahimta muminai daga ciki wadda dama su suna jiran duk umarnin da Allah ya yi duk umarnin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayar su miƙa wuya to akwai waɗanda kuma su yaƙin burinsa suke yi tunda ba a shar'anta shi ba ai ba su gan shi a ƙasa ba yanzu da aka shar'anta a lokacin aka fara lissafi akwai kuma munafukai waɗanda su dama ba addinin ne manufarsu ba rura wutar fitina a tsakanin musulmai shine damuwarsu jama'a mun fahimta to Allah sai ya ja hankalin waɗanda suka yi imani cewa duk lokacin da mutum ya faɗi wani abu to ya cika wannan abu duk lokacin da ya yi burin wani abu in an ba shi dama to ya aikata abin da ya faɗa ɗin jama'a mun fahimta munafukai kan dama ai an san ba da su je ba duk yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita sai su noke su yi ta kawo uzuri sannan su kashe gwiwan mu'minai da kuma da su je wajen yakin to amma su waɗanda suka yi imani wadda suka dawo suna lissafi da a ce abu kaza ko lokaci kaza ne Allah ya ce to duk lokacin da kuka faɗi wata magana Allah ya ce ku cika wannan magana jama'a muna ji kamar kai ne ka ce yanzu inda a ce za ka samu dukiya da ka gina masallatai a waje kaza da ka ciyar kaza da abu kaza ka yi kaza Allah ya ce to idan ka samu ka yi wannan abu kar ya zama ka faɗa ne kuma ba da ka cika ba eh ka cika shi eh Allah subhanahu wata'ala ya zargi yahudawa a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون a ta'amurunan nasa bilbirri Allah ce yanzu kwa dinga umurtan mutane da alkhairi watan sauna anfusakum ko kuma ku mance da kanku ba kwa zakewa alkhairi wa antum tatluna alkitaba kuma kuna karanta littafin Allah afala ta'qilun Allah ce ba za ku hankalta ba to duk mai hankali baya faɗin alkhairi shi kuma ya koma da baya inda yana da hankali to ya kamata abin da zai faɗan in ma bai zama lamba na ɗaya wajen aikata abun ba to kar dai kuma a bar shi a baya amma rashin hankali ne a ce za ka nusar zuwa ga wani aiki na alkhairi kai kuma ba za ka yi aikin alkhairin ba jama'a mun fahimta Allah ya ce kabura makatan inda Allah babban abun kyama ne abun ƙi ne abun Allah ya girmama ya zama abun ƙi mai muni abun Allah an ta ƙulu ma la taf'alun shine ku dinga faɗin abin da ba ku aikata dole ne ka ji tsoron Allah kan duk abin da za ka faɗa kar ka yi nasiha ma wani ka yi faɗa ma wani wani ma daga cikin ƙannanka ka bulale shi ko ɗanka akan wani abu kuma abun kana aikata yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa tun zai kama kanwarsa tana chatting wani ma yi season waya din shi kuma ya je bude nashi yana yi yana faruwa ko bai faruwa wani uba ne zai hana yar shi kuma ya je yana yi Allah ce to kar ku dinga magana akan abunda kuka san ba za ku aikata ba ma'ana in har kun faɗi wani abu to ku aikata wannan abun abun kyama ne abun Allah ku faɗi abu kuma ku gagara aikata wannan abu jama'a mun fahimta to sai Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus
inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan dama abinda suka tambaya menene menene daga cikin ayyukan da Allah ya fi so bayi su aikata me Allah ya fi so bayi su aikata daga cikin ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu imani da ba shakka a ciki da yaƙi a tafarkin Allah to tunda suna so su san abinda Allah ya fi so daga wajen bayi Allah sai ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi Allah yana son waɗanda suke yaƙi a tafarkinsa tafarkin Allah soffan wadda suke tsayuwa cikin sahu ka annahum bunyanun marsus kai kace gini ne da sashen sa ya mannu da sashi yadda suka tsaya suka yi cincirindo suka buga sahu don kare addinin Allah don kalmar Allah ta yi sama Allah ya ce to yana son irin waɗannan mutane to bayan ya bayyanar da kuma abin da yake so din waɗansu kuma sai suka ji abun ya musu nauyi Allah ya ce to ba kyau ba daidai bane ku dinga faɗin abin da ba za ku aikata ba tun da kun yi burin haka kun yi fatar haka to ku fita ku yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah wannan shi ne ɗaukakarku shi ne ɗaukakar addininku jama'a mun fahimta? to sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya ce wa ifkala Musa li qaumihi kuma ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ce ya ku mutane na lima tu'zunani dan me kuke cutar da ni wa kad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku me yasa kuke cutar da ni yana daga cikin manzannin da in kana so ka ga gwagwarmaya ta da'awa a fili to ka nemi kissar annabi musa alaihi salatu wasalam da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata ran an cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce rahim allahu musa faƙaɗi udiya bi akthara min haza fa sabara an cutar da shi sama da wannan cutar wanda aka yi da ni cutar wanda aka mun kuma ya yi haƙuri eh annabi musa alaihi salatu wasalam yanzu mutanensa ne banu isra'il din ne bayan an gama daga da su fir'auna yanzu an amintar da su su ya sunsu kuma sai suka tasa shi a gaba ina jin asuratul azab ne Allah ce ya ko waɗanda suka yi imani kar ku zargi wanda suka cutar da annabi Musa ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda إلى الله وجيها ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la takunu kal ladhina azaw Musa kar ku zama irin waɗanda suka cutar da annabi Musa kar ku cutar da annabinku kar ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka cutar da annabi Musa alaihi salatu wasallam ai malam annabi Musa nan a lahira kana so ka haɗu da shi eh ka ji yadda aka yi ta buga waɗannan abubuwa idan mutum ya dace da ayyukan alkhairi ya zama ɗan aljanna ya samu dace duk annabawan nan duk annabawan nan zai je ya zauna da su wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula duk wanda yayi da'a ma Allah yayi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to irin waɗannan masu da'an suna tare da bayin Allah wadda Allah yayi ni'ima gare su minan nabiyina daga cikin annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin ko da salihai wa hasuna ulaika rafiqa Allah ce kai abokantaka yayi kyau kai da kanka zaka ce mishi annabi Musa niyya al'amarin nan ya fara da fir'auna ne eh ai malam kawai mu yi hakuri mu yi addini mu yi hakuri mu yi addini insha Allah akwai farin ciki na har abada akwai farin ciki na har abada duk waɗannan abubuwa zaka samu annabi Yusuf ya baka labarin yadda abun ya faru eh eh eh mu yi haƙuri haka Allah in ya ba da aljanna wa 'yan aljanna sai ya ce musu bi ma sabartu سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار Allah zai ce amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙuri da kuka yi duk wayannan abubuwan malan haƙuri ne in ka ga mutum ya gagara kamewa daga zina wallahi rashin haƙuri ne in ka ga mutum ya ya gagara barin sata rashin haƙuri ne in mutum ka ga yana shan taba rashin haƙuri ne wallahi duk in kai haƙuri zaka samu taimakon Allah tun daga wayanda ba sa sha ai ya nuna cewa kai ma zaka iya bari za ka iya bari rashin haƙuri ne to shi yasa addini dole sai da haƙuri dole sai da haƙuri kana kau da kai kana kau da kai wani in ya ga mai kau da kansa ya ɗauka kamar ba ƙauye ne a'a to a garin nan ka faɗi meye za ka sani a garin nan shi bai sani ba babu babu haƙuri ne in mun yi haƙuri za mu dace da rahamar Allah ya ce musu yaya kuke cutar da ni bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku mun karanta kissar yadda suka yi da fir'auna akwai ran da fir'auna ya fusata zaruni a katul musa wani ya duk rabba وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد wakala fir'aunu fir'aunu ya ce zaruni a katul musa ya ce ku bar ni in kashe musa wani ya da'u rabba ya je ya kira ubangijinsa fir'auna kenan wakala fir'aunu fir'aunu ya ce zaruni a katul musa ku bar ni in kashe musa wani ya da'u rabba ya kira ubangijinsa ya ɗauka mishi fansa inni a kafu an yi baddila dinaku ya ce ina tsoro kar annabi musa ya zo ya jirkita muku ya canza muku addininku au an yi zihira fil ardil fasad ko kuma ya yaɗa barna a cikin misira ina tsoron haka ku bari kawai a ɗauki mataki da yawan nan borin annabi musa sai ya ce mishi wakala musa وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب wakala musa annabi musa ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum ya ce mishi fir'auna ai kafin na fito da a wannan na nemi kariya a wajen ubangiji na ubangijinku min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab daga kowane kangararre da bai yi imani da ranar alkiyama ba shi yasa an ka duba alkur'ani tun daga farkon da'awar har karshen ta wani suke yi da fir'auna saboda roƙo da yayi shi annabi Musa ai ya san fir'auna ya san danyen kan fir'auna a gidan fir'auna ai ya tashi so lokacin da Allah ya ce mishi ka je kama fir'auna wa'azi ya ce Allah ina da uzuri eh ya ce ina da ai ya san shi ne eh eh eh ya ce inni a kafin an yi kadibun wa ya diku sadari wala yan tsaliku lisani fa arsil ila harun ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون lokacin da ya gabatar da uzurorinsa a gaba ga Allah sai Allah ya ce mishi ka wuce ku tafi da dan uwanka Allah ya ce na lamunce maka ko jikinka ba zai taba ba
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما qala sanashuddu adudaka bi adudaka adudaka bi akik Allah ya ce zan dunkule dantsanka da kai da dan uwanka za ku zama abu daya sanashuddu adudaka bi akika fala wa naj'alu wa naj'alu lakuma sultanan zamu baku wani fawa fala yasiluna ilaykuma ba za su taba isa inda kuke ba shi yasa duk gangancin fir'auna har ya mutu bai taba ko zungurin annabi Musa ba eh to Allah ne fa yace mishi kaje ba za a taba ka ba ai sai ya tafiya kawai eh Allah ne yace kaje ba za a taba ka ba eh wataran fir'auna ya tashi ya zazzagi annabi Musa suratul isra'i ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني وإني لأظنك يا فرعون مثبورا Allah ya ce wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun ba mu annabi Musa waɗansu ayoyi tara bayyanannu fas'al bani Isra'il Allah ce ku tambayi banu Isra'ila iz ja'ahum lokacin da annabi Musa ya zo musu fa qala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce ma annabi Musa inni la'azunnuka ya Musa masura yace Musa na tabbatar kai masihirci ne wa qala Musa sai annabi Musa ya ce laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair annabi Musa ya ce fir'auna fir'auna ka sani laqad alimta ka sani ka sani ya sani ko bai sani ba ma anzala haula'i ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin illa rabbus samawati wal ardi basair sai ubangijin samai da kasai don a shiryar da mutane wa inni la'azunnuka ya fir'auna masbura yace kuma na tabbatar kai fir'auna halakakke ne ya rama ko bai rama ba ya rama eh to ƙarshe duk wannan dagar aka ja Allah ya halakar da fir'auna da hamana da rundunoninsu gaba ɗaya banu isra'il aka gadar musu da da ƙasar bayan an kubuta daga sharri da makirci da fada da fir'auna ya ɗauko da addinin musulunci to waɗannan mutane kuma sai suka tasa annabi musa a gaba eh ga labarin nan layi-layi a suratul bakara da suratul ara a shiga wannan wa izwa adana musa arba'ina lailatan sun mata kastomul ijila min ba'adihi wa antum zalimun أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون wa idh wa'adna Musa 40 laylatan Allah ya ba mu annabi Musa wa'adin kwana 40 zai bashi at-taura so lokacin da wayannan kwanaki suka cika annabi Musa sai yayi ban kwana da mutanensa ya kuma danka amanar su ma dan uwansa annabi harun alaihi salatu wassalam ya ce a kula da su a lura da barna da zai shiga da fita annabi musa ya kama hanya ya tafi miƙati ya je karɓan attaura sai ubangiji yake tambayan shi labarin mutanensa sai ce ana nan lafiya lafiya allah ya ce mishi ba lafiya inna qad fatan ba ka karanta ba inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri yace ai bayan tawanka mutanenka sun koma bautan dan maraki wani area boy ne ana ce mai samiri eh ya kera musu wani mutum mutumi na saniya wani dan maraki ya sa su a bautan abu annabi harun ya yi bugun duniyan nan ga wadda ake tare da shi ana gani kawai sai wuce ji shi mai kama bautan dan maraki faraja musa ila qaumihi gabbana asifa annabi musa ya dawo ransa a ɓace yana zuwa ya zo ya kama gemun annabi harun ya ce zan bar maka mutane ka bari su lalace haka ya ce ibn umar innal qaum istatafuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da ya ce sun fi karfi na sai da suka yunkurin su kashe ni ba matakin da ya kamata in dauka ban dauka ba duk matakin da zaka dauka a kaina ka bari sai mun koma gefe kar abokan gaba su mun dariya annabi Musa ya dawo aka sake jika aiki sabo nan fa an fa wuce layin fir'auna su waɗanda ya yi ta wannan dagan a kansu su suka sake buɗe wannan dagar ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikazikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum ya kuma sake sabon da'awa kun fada shirka ku tuba ku koma zuwa ga Allah annabi Musa haka aka yi ta fama ana cikin wannan ana saukar musu da almanu wa salwa fa kalu ya Musa suka ce mishi lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce mishi mu bacin abinci daya ya ishe mu kullum soyayyun baru da zuma suka ce mu ya ishe mu ana cikin wannan kalu ya wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan suka ce mu bi duk wani wahayi wahayin nan kawai ajiye shi a gefe ka kai mu kawai mu ga Allah keke da keke annabi Musa ai shine ke talimatu uzuna ne ya sha wuya fa malan kai mai da'awa kawai a ce maka ya haɗu da fir'auna da hamana da karuna ai kasan ya sha wuya kasan ai ya sha wuya aka zo aka ce to ga can baitul maqdis ko udkhulul arda al muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin Allah ce to ga can gari mun ba ku nan garin naku ne ku je ku shiga suka ce a inna fiya qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakilun suka ce a ba za mu je ba ya za mu yi da mutanen da suke zaune a cikin gari kawai in Allah na so ya fidda su mu shiga annabi musa ya ce kar ku bari Allah ya fushi da ku ku tashi mu tafi wadda ya taimake wadda ya taimake ku akan fir'auna a ce kuma wani ya gagare shi kalu ya musa suka ce mishi musa inna lanna da kulaha abadan madamu fiya kawai ka ajiye wannan maganan a gefe har abada ba za mu shiga garin ba inda suna ciki fa zahaba anta wa rabbuka faqatila ka je da kai da ubangijin kan man ku yaƙe su inna hahuna qa'idun suka ce mu muna nan anan azare ba inda zamu je annabi Musa habba malam ai shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi salloli 50 ya kawo mana sai gamu da annabi Musa annabi Musa ya ce mishi me kake tafi da shi ya ce salloli guda hamsin allah ya bani al'umma ta su dinga yi kowane wuni ya ce tuburin baka shawara ya ce ina da working experience akan mutane ya ce ka je a rage ya ce ni na yi daga da banu isra'il wala inda hamsin din nan ne eh eh ya koma aka rage ya dawo annabi musa ya ce mishi ka koma a rage ka je ka roƙi alfarma a rage ya koma aka rage daga hamsin ɗin nan har aka dawo biyar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni dai inda za ka ji shawarata tun da kai kana juwa ka je a rage ya ce ni kunya nake ji an rarrage da yawa allah ya ce annabi ka je ku yi biyar zan ba da ladan hamsin ɗin Eh. Eh. annabi musa ai consultant ne a da'awa Eh. Eh. Eh, an sha an sha an sha an sha sosai eh to shine anan yake cewa wa iskala musa li qaumihi ka tuna lokacin da annabi musa yake cewa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na lima tu'dhunani don me kuke cutar da ni wa kad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku falamma zagu Allah ya ce lokacin da suka karkace suka bauɗe a zagar lahu kulubahum Allah sai bauɗar da zuciyarsu shi kuma Allah dama duk abin da ka ɗauko zai share ma hanya wallazi na hata dau za da hum hudan wa a tahun taƙawaku falamma zagu a zagar lahu kulubahum ya ayyu hallazi na amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu sai ce yafsahi lahu lakum Allah ce idan aka ce a wajen zama ku dan buɗa wani ya samu ya zauna Allah ya ce ku buɗa kuma Allah zai dan buɗa muku eh to sha Allah duk abin da ka dauko zai yalwata maka duk abin da ka dauko zai ƙara maka duk abin da ka sa a gaba kace shi zaka yi shikenan sai ka yi ta yi idan ka dauki hanyar alkhairi ayi ta share maka hanya wataran tun ana dariya ana ustaz kenan kaza kaza kaza kaza sai kaga an dawo a garin ana fatawa abunka sai Allah ya taimake ka idan ka ce wiwi za ka sha wata ran sai ka zama dila haka ne haka ne sai ka zama dila haka ne akwai wadda ya fara dilancin wiwin da dilanci ne ai daga sha ake farawa to haka ne shi ne waya mudduhun fi tuguyanihim ya amahun to lokacin da suka kangare suka bauɗe suka juya baya suka yi fada da annabi Musa alaihi salatu wassalam kasan karshe shiga garin Allah cewa ma ya fasa Allah cewa ya fasa fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard Allah ce ya fasa shi yasa ana cewa ka tashi kai abu wallahi ka tashi ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushar Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza da'akum in ya kiraye ku lima yuhyikum zuwa ga abun da zai raya ku rayuwa ingantacciya duniya da lahira wa alamu kuma ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na sha makance tsakanin bawa da zuciyarsa shikenan daga inda aka rufe zuciyar aka sha makance ta to kuma bata ta tabbata akan baba Allah ce to da zaran an kiraye ka zuwa ga abun da yake imani wadda shine rayuwarka duniya da lahira Allah ce kai sauri ka amsa to amma in ka bauɗe to bauɗewan kuma sai ya bi ka Allah ya ce falamma zagu lokacin da suka karkace azagallahu qulubahum Allah sai karkatar da zukatansu wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah bai shirye da mutanen da suke fasikai to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya tubala